من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فيا إخوة الإيمان حياكم الله وأحياكم حياة طيبة في الدنيا والآخرة وموضوع خطبتنا في هذه الجمعة يتحدث فيما يتعلق بالقلب وأمراضها فمن الواجب أن يعلم الجميع أن صلاح الأعمال موقوف بصلاح القلوب وفساد الأعمال موقوف بفساد القلوب كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المسمى مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين فيا أيها المستمعون الكرام يقول الله جل ذكره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فيا أخوة الإيمان من المستحسن أن تعلموا أيها السادات الكرام أن القلب تخلق وتميت كما روى البخاري كما روى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليخلق في جوف في جوف أحدكم كما يخلق الثوب وإذا وجدتم شيئا من ذلك فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا اللهم جدد الإيمان في قلوبنا وينبغي علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي يخلق الإيمان فالجواب هنا الإيمان يخلق بأحد الأمرين إما بالتفريض على عبادة الله التي تسلك به القلوب أو بأحد من أمراض التي يميتها وبإذا إذا هناك أعمال التي تسلك بها القلوب على وهو الإخلاص والتقوى واليقين والصبر والشكر والكوب والخشية والرضا والرجاء والمحاسبة والورع والتوكل وما إلى ذلك بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فلا شك أن هذه الصلاة من عنوان سعادة الدين والدنيا والآخرة الحمد لله وكفى رب العباد جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات الأولى اللهم فصل وسلم وأنعم وأكرم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عباد الله bayan yi wa Allah godiya da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma gaisuwa wacce addinin musulunci ya shar'anta tsakanin musulmai ‘yan uwa masu girma wannan kudu ba tamu a wannan mimbari mai albarka a wannan rana ta juma'a tana magana akan zuciya da cutukanta ko shakka babu Allah ya kaddara zuciya ta zama sarki a jikin bil'adama ra'ayi ya zama kujerarta hankali da tunani su zamto fadawa gare ta mumina daga cikin zakata ita ce wadda kullum madubinta mahanginta shine alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hajira daga cikin zakata kuwa ita ce wacce ta mai da alkur'ani a bayan bayanta yadda ta zauna a kan ra'ayin nan nata take bibiyar ra'ayin take watsi da hankali da tunani take amfani da abin da zuciyar ta saƙa mata allah ka tsare mu ‘yan uwa masu girma ko shakka babu yana daga cikin wajibi a kaina a kanki a kanmu duka mu sani cewa gyaruwar dukkan wani aiki muna sallah muna azumi muna karatun alkur'ani muna zumunci muna ayyuka na alkhairai wadda muke fatan Allah ya cike mana lada ya ba mu da rahamarsa amma mu sani fa dukkan wasu ayyuka wato gyaruwar ayyuka da da su zamto karɓaɓɓu a wajen ubangiji suna alaƙa ne da gyaruwar zukata haka bacin ayyuka dukkanin yawansu suna alaƙa ne da bacin zukata kamar yadda shaikul islam ibn taimiyya allah ya ji kansa ya fi masa ya faɗa a cikin littafinsa na madarijin salikin baina manazili iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yan uwa masu girma allah maɗaukakin sarki ya tsara ibada ya tsara zukata wallahi duk yawan ibadarmu sallar mu azuminmu da dukkan wata ibadar da za mu yi a gaba ba ta zama ingantacciya karɓaɓɓiya Allah yana kallon tsagwaron mai zukatanmu suke kudurtawa ne don tsaye yi wa'azi Allah yana kallon zuciyata mai zuciyata ta nufa da abin da nake faɗa shin zuciyata tana tsaye da fatan manufa ta neman yardar Allah wajen abin da nake faɗa ko kuma wa'azin da nake faɗa daban abin da zuciyata take sake daban shi yasa Allah ya kalli ranar alkiyama ya kira ta yau malayan fa'umalun ranar da dukiya ba ta amfani ballantana yayaye fa sai dai kadai wanda ya je wa Allah da zuciya lafiyayya lafiyayya da ta kubuta daga shi cutar shirka zuwa ga tsantsan tauhidi ta kubuta daga bid'a zuwa ga tsantsan sunnar manzon Allah ta kubuta daga sabon ubangiji zuwa ga da'ar ubangiji ta kubuta daga dukkan cuta ta hassada girman kai fatan sharri wa juna zuwa ga kyakkyawan fata da kauna ta tsakani ga Allah ‘yan uwa masu girma ba tare da cikawa da surutu ba wajibin kaina na sani mu sani gaba ɗayanmu cewa ita fa imani a cikin zuciya tana tsufa wani lokacin imanin ma ta mutu wani lokacin takan karu da kyakkyawan ayyuka ma'ana da kyawawan ayyuka wani lokacin kuma takan zama imanin ta ragu a cikin zuciya gwargwadon saban ubangiji da shi ma'abuci zuciyar yake yi lallai fa wajibin kaina na tambayi kaina ka tambayi kanka cewa me yake raye zuciya me yake matar da zuciya menene yake ƙara wato danko ko karfin imani menene yake rage ta hadisi sarihi a fili annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa lallai imani ba yakan tsufa a cikin ɗayanku kamar yadda tufafinsa take tsufa lallai duk sadda ka ji alamun haka na ji alamun haka dukkan mu yi addu'ar cewa Allah ya jaddada mana imani a zuciyarmu don haka da mu yi addu'a Allah ka jaddada imani a zuciyarmu ku ce amin Allah ka jaddada imani a zakatanmu Allahumma jaddidil imana fi qulubina Allahumma jaddidil imana fi qulubina Allah ka jaddada imani a cikin zakatanmu ƴan uwa masu girma ya kamata in tambayi kaina wai menene abubuwan da suke matar da zuciya su lalata imani ya zama ya zama ci baya zuciya da imani wato abubuwan da ke lalata zuciya ya kashe ta ko dai wajen sakaci wajen ayyuka na kwarai da abubuwan da suke raya zukata ko kuma a yi rashin sa'a ɗaya daga cikin cutar zukata ta kama zuciya idan ta kama ta an shiga uku an lalace sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin waɗannan cutuka da ake magana cuta ce ma'anawi ba cuta ce hissi ba duk batura wato basirar bature wasu pharmacist babu wani magani da suka yi formulation ɗinsa ko allura ko kwaya wadda idan ɗaya daga cikin cutukan zukatan nan ya kama ta za a sha ko a yi allura ko a yi operation ya raba zuciya da wannan cutar a'a sai fa in an hada da nassin alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da jin wa'azi tare da kaiwa zuciya nesa da addu'a da karatun alkur'ani da karanta tarihi na magabata sai ba wa zuciya sauƙi in an yi sa'a ciwon ya ragu ko ma ciwon ya warke Allah ka gyara mana zukatanmu ‘yan uwa masu girma ko shakka babu daga cikin abubuwan da ke raya zuciya akwai ikilasi Allah ka azurta mu da shi akwai takawa akwai yaƙini akwai haƙuri godiyar ubangiji alkauku الكشية الرضا الرجاء المحاسبة الورع التوكل waɗannan misalan abubuwa ne da ke gyara zakata Allah kai mana baiwa da su ‘yan uwa masu girma daga cikin zukata kuwa wato cutukan zukata za ka karanta tun daga farkon bakara Allah ya zano wasu mutane ya ce fi ƙulubihin marazun dalilin da suka samu matsala suna da wani ciwo ne a cikin zuciyarsu ba za da humullahu maraba sai Allah ya kawo jimla wato du'a'iyya sai Allah ya ƙara musu ciwo ko kuma Allah ya ƙara musu ciwo kaga marab ciwo ne cikin cutukan zukata akwai kaswa ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو حمية إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أو الرين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو إنكار قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إن كان جيروا أتكن القرآن ذاك زاقلو تشيو تشيوتكا da suke alaka da zuciya wajen cutuka 30 da wani abu ko kuma 40 da wani abu daga cikin cutukan zukata wanda za mu tattauna a kai a wannan mimbari mai albarka shine cutar hassada wadda ta damu tsakaninmu ta watsa tsakaninmu ta rushe zumuncin tsakaninmu ƙalla kake samun ɗan adam da ke warke a zuciyarsa baya kwana da bakin cikin wani baya jin haushin wani kan wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya masa ƴan uwa masu girma ya kamata mu tambayi kanmu wai menene ma'anar hasada ma'anar hasada ma'ana a fili kamar yadda abin da Imam Nawawi ya kawo da kuma sauran malamai suka kawo cewa huwa an yakraha al-insanu ma an amallahu bihi ala abdihi shine kawai gari kana kyama kana bakin ciki kana jin haushin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi akan bawansa ba fa kai kai mar ba Allah ne yayi masa ni'imar nan ta kudi ne ko ta mutunci ne ko ta ilimi ne ko ta daraja ce ko ta daukaka ne ko ta kyawu ne ko ta jama'a ne ko ta yawan 'ya'ya ne ko ta lafiya ko ta karbuwa duk sadda kawai gari kana jin zafin wani kana jin haushin wani Allah madaukakin sarki yayi masa ni'ima to ka sani kawaye gari da cutar hasada alherin Allah ya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin kinkiris cutar da ta kama magabatan ku tana nan tana sadadowa tana nan tana sadadowa tana tafiyar sada tana shigowa tsakanin musulmai wacce ce babbar cutar da ta kama magabatan mu ita ce cutar hasada da Allah ya ce am yahsudunan nasa alama atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannama sa'ira Allah ya ce ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikina ayunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha wallahu zul fadl azim abin da ya jawo su ga wannan kyamar shine Allah ya ce hasadan min indi anfusihim tsagwaran cutar hasada ke da ke tsakanin su wannan ciwo ciwo ne da yake sadada ya rankwafi mutum ya lankaye shi ba tare da ya sani ba yana iya kama ni ni da nake tsaye nake muku bayani yana iya kama ka yana iya kama ki yana iya kama dan birni ya kama dan kauye a cikin tsakanin yara akwai hasada tsakanin malamai akwai hasada tsakanin yan boko akwai hasada tsakanin manoma akwai yan hasada tsakanin yan kasuwa akwai hasada tsakanin masarauta akwai hasada haka ta shiga ta da baibai tsakanin al'ummar musulmi sai fa wanda Allah ya tsare Allah ka tsare mu daga cutar hasada yan uwa masu girma mu sani za mu yi bayani akan wasu unwan wadda ke nuna illa da hadarin hasada ‘yan uwa masu girma unwani na farko cewa hasada ba ita ce babban laifi da aka fara yi wa Allah a sama laifin da aka fara yi wa Allah a sama Allah maɗaukakin sarki ya halicci annabi Adamu lokacin da ya halicce shi malamai suka ce sadda ya shekara arba'in ba a busa masa rai ba rayin da ya shiga wato jikin annabi Adamu ya shiga ta maɗigani lokacin da ya shiga madaga annabi adam ya fara nazari ya sako idanuwa annabi adam ya fara motsawa ya sako baki annabi adam sai ya atishawa kalmarsa ta farko sai ya ce alhamdulillah Allah ya kalli annabi adam ya ce yarhamukallahu ya adam da rayin ya sauka nan zuciya sai Allah ya kimsa masa duk wani ilimi technology da fasaha a ka'idar wa allama adam al-asma'a kullaha duk wani ilimi technology da fasaha wadda ada aka yi wadda za a yi shi a yau wadda za a yi gobe da jibi to annabi adamu expert ne ya fi malamin da ya kera jirgin sama sanin jirgin sama da a yau da a dawo da annabi adamu ba yi da bukatar wani koya ma operation din jirgin sama don ya fi mai kera jirgin sama mene sanin jirgin sama ko sanin kwamfuta ko sanin wani abu wannan tana daga cikin falala wadda allah ya fifita annabi adamu da shi ya ce wa mala'iku su yi sujada wala kad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin Allah ya ce ku yi masa sujada duk suka yi wane ne yake sujadar sai dai iblis me ya hana iblis yayi sujadar shine ciwon hasada kala sai ya ce mama da aka Allah yana da adalci ya ce me ya hana ka yin sujada yayin da na umarce ka kala sai ya ce ana kairo minhu ai na fi shi alheri ne kaga ana kairun minhu cuta ce da take damun al'umma ka kiyayi kanka mai sauraro na in kiyayi kaina mu kiyayi kanmu duk sanda kawaye gari da aqidar ana kairun minhu ba da zuciyarka da ta zauna lafiya ba yadda za a yi ka zauna lafiya kana da aƙidar ana kairo minhu mecece aƙidar ana kairo minhu aƙida ce shaidaniya aƙida iblisiya shine jin cewa na wani a'a jin ana kairo minhu a kasuwanci na kuwa ne ya wani zai zo ya fi ni ana kairo minhu a ɓangaren malata na kuwa na ilimi na kuwa na shekaru yaya da a ji shi a gan shi da martabar malanta ni ba a gani ba ana kairo minhu a siyasa ni na kuwa na na fi cancanta da zama wani don me za a kira wani da wani mm Allah yana fifita martabar sashi a kan sashi Allah ya tsaro mu mu zama halittu muna rayuwa a duniya duka amma Allah ya tsara kuma wani ya fi wani wallazi ja'ala kum kala'ifa fil ardi wa rafa'a ba'abakum fawqa ba'abin darajatin Allah shi ya sanyo mu kalifofi mamaya ban kasa Allah ya fifita martaba sashi akan mene akan sashi wani ya fi wani ilimi wani ya fi wani kyawu wani ya fi wani daukaka haka Allah yake yi wani sai kaga yau ya fara kasuwancin nan da nan ya daukaka ya zama wani yau wani ya fara neman ilimi yau an san shi ya fantsama duniya wani ya shekaru yana neman ilimin a unguwarsu ma ba a san malintarsa ba ina ruwan Allah haka Allah yake fifita wanda ya ga dama a lokacin da ya so hassada cutar hassada abinda yake jawo ta aqidar ana khairu minhu iblis ne yace ana khairu minhu aini na fa annabi adamu alheri kalakata min narin Allah kai ka halice shi daga wadda ka halice da daga wuta wa kalaktahu min din shi kuma ka halice shi daga yunku yunku ya kamata yi wa wuta sujada ko kuma wuta ya kamata ta yi wa mene yunku sujada kaga shedan yayi kiyasi ma alfarik mummunan kiyasi da mene rashin biyayya ga mahalicci ya manta cewa a ilimin yadda ya karanto wanda ke nuna cewa duk martabar mutum da kawaye gari kana da hasada to Allah zai kaskantar da darajarka domin iblisu wato ingantacce shehin malami ne da ya shekara ɗaruruwa yana ibada tare da mala'iku amma me yi downgrading ɗin iblis shine jin hasada ana kairu min wa kalakata ne min nare wa kalakta hu min ɗin sai Allah ya ce ƙala fa habib min ha sauka daga cikin mala'iku sauka daga gidan aljanna fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakarut innaka min as-sagirin imamul qurtubi da aka ce innaka min as-sagirin yace wallahi duk wanda ya wayi gari a matsayin dan hasada rana ba za ta fada ba sai ya wato ta fada yana kaskance duk yadda duk darajarka duk kudinka duk malintarka duk matsayinka wajibi ka kafa a zuciyarka Allah yana ɗaukaka wadda ya so a lokacin a lokacin da ya so in ka samu wannan a zuciyarka zuciyarka za ta zauna mene lafiya kuma ba za ka yi wa jama'a mene hasada ba Allah ubangiji ka gafarta mana ka samu wani lafiya ƴan uwa masu girma ƴan uwa masu girma yana daga cikin abin da za mu fahimta na cutar hasada shine Yusuf da ƴan uwansa Allah maɗaukacin sarki ya fifita annabi Yusuf akan ‘yan uwansa tun sadda ya mafarki, ya gaya wa babansa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin baban sa yace la taqasu sur'uya ka alaika wa tika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al ahadith wa yutimma ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min qabli ibrahim wa ishaq inna rabbaka hakimun alim me ya faru ‘yan uwansa hasada ya sa suka kama shi suka jefa shi a rijiya bayan an jefa shi a rijiya matafiya suka tsinci annabi yusuf suka sai da shi a matsayin bawa wa sharanku bi thamanin baksin da rahima ma'adudati wa kanu fihi min zahidin aka sai da shi a matsayin bawa ya shiga wato wato garin misra aka sai da shi wato prime minister na misra ya sayi yusuf daga nan me ya faru da annabi yusuf matar sarki ta yi masa sharri aka jefa annabi yusuf a kurkuku bayan allah ya fitar da shi daga kurkuku ya dawo aka ba shi matsayin yake rike da treasury na misira na wannan lokacin sai ga 'yan uwansa da suka jefa shi a rijiya suka sai da shi sun zo sayan kaya shi ya gane su wai idan maye ya ce ya manta ai uwar ya ba za ta manta ba fadan ma dakalu ala yusufa sun shiga wajen annabi yusuf fa arafahum wa hum lahu munkirun ya gane su su basu gane shi ba duk da haka annabi yusuf shi ake yi wa hasada amma ya kyautata musu yasa aka maida kayan wato kudin su cikin kayan yace ku ku nawa ne suka ce ai da sauran dan uwan a gida yace idan kun tashi dawowa ku dawo da shi suka dawo da dan uwan bayan an dawo da dan uwan suka shirya plan da annabi yusuf da bilyamin aka sanya mudin sarki a kanwa a cikin kayan bilyamin lokacin da aka zo bincike fa'azzana mu'azzinun ayyatu al'iru innakum lasariqun aka ce ana tuhumar barawo aka zo aka bincike kaya ana binciken kaya sai aka binciko mudin zinari na sarki a cikin kayan wa kayan bilyamin hasada ta sa suka ce in yake riko fakada saraka an kullahu min qabl ai in wannan yayi sata ba abun mamaki bane da man nonon sha sata suka sha akwai wani ɗan uwansa daman ɓarawo ne ga ɗan uwan a gabansa na'am uwa ɗaya uba ɗaya saboda ƴan ubanci wani yana maka hasada ne dan uban ku ɗaya wani kuma uwar ku ɗaya uban ku ɗaya tula bata rabu da kalaye ba wani ana gida ɗaya da ɗan wane da ɗan wane ana hasadar ƴaƴan juna wane da zuriyar wane da ƙabilar wane ba a shiri da juna wane da shagon wane da shagon wane ba a shiri da juna wane makwabci da gonar wane da gonar wane ba a shiri da juna galibin kishi da ke tsakanin mata ma girman wato hasada ta fi ƙarfin ruru ta wutar kishi wace tana yi wa ɗan kishiyarta hasada kare ci gaba wace tana fatan ƴaƴanta su zama su ne a gaba haka ciwon hasada yake damu sai gashi ya rike shi a ƙa'idar shari'ar shi annabi wato ishaq duk wanda ya sata in ka kama barawanka ya zama bawanka sai gashi sun dawo a talauci suna ya ayyuhal azizu مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين سيدا شو ودي سكا جيفا شعريجيا سنا دوقان الفرما منذ ده حاجة مرر قيمة ba mu da kuɗi ka taimake mu da sadaka Allah yana taimakon masu sadaka annabi Yusuf ya kalle su yace hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi iz antum jahilun malamai suka ce ai iz antum hasidun kuna tuna aika aikar da kuka yi wa Yusuf da dan uwansa lokacin kuna fama da tantagare cutar hasada kalu suka ce a innaka da anta Yusuf kan je kai ne Yusuf kala ana Yusufu yace ni ne Yusuf wa hada aki wannan dan uwana ne قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين duk wanda ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri ya kaskantar da kai ya koma domin Allah wallahi Allah baya tozartar da ladan masu kyautatawa ko a gida ko a ma'aikata ko a gona ko mata ce a gida aka mai sheki bora banza wofi a gida ki yi haƙuri in Allah da ‘ya'yanki ya sun shugabanci gidan haka abin yake a kasuwa haka abin yake a gida kullum tarihi maimaita kansa yake duk sanda kuka sa wani a gaba sai kun ga bayansa kamar kun sa ɗan faɗin ɗaukakarsa ne ‘yan hasada abokanan tafiya ne in babu su ba a ɗaukaka in su soke ka su dangware ka su maka sharri su yi ƙoƙarin downgrading ɗinka kamar suna izawa wutar ɗaukakar ka ne mene fetur lokacin za ka ɗaukaku lokacin da ake maka hasada ake maka sharri Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi haka muke nufi mu yi baiwa mu ɗaukaka waɗanda aka raunata a ban ƙasa aka taka su ba a ɗauke su kowa ba wa naj'alahum a'immatan sai mu sanya su jagorori wa naj'alahum alwarisin sai mu sanya su magada madafan iko annabi yusuf ya gaya musu wannan suka ce laqad asraka Allahu alaina Allah ya daukace ka akan mu wa kunna la qadiin ko da dai mun yi kuskure ka yafe mana haka ake so idan wale yana maka hasada ka gano yana maka hasada kai kar ka dau mataki kyale shi cutar hasada sa shi da ta kashi cutar hasada sa shi da ta yi wa illa duk wanda ka gane yana maka hasada kar ka dauki mataki a kansa ka bari cuta ce yake fama da ita wadda ita da ta yi maganin sa ɗaya daga cikin magabata ce ma ra'aitu zaliman ashbaha bi mazlumi min al-hasidi ban taba ganin azzalimi tantagariya wanda yake kama da matuci ne wanda yake kama shi da shi ake cuta irin mai ciwon hasada ba ya kwana da haushinka ya yi fulan yana jin haushinka kila baka ma san yana yi ba Allah bai fasa ɗaukaka ka ba Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira muna tuna annabi Muhammad babba dan babba galibin su Abu Jahal utbatu bin rabi'a annadur bin al-harith manya-manyan gingima-gingiman ƙwarashawan nan babu abin da ya hana su imani da manzan Allah sai hasada suka ce yaya da a yi laula unzila ala rajulain rajulin min al-qaryatayn azim wai dambe wai a duba mu dukudin mu du darajar mu a samu yatimu abi talib wa yakunu nabi kai abu lahab abin da ya jawo hasadarsa da manzan Allah me ya jawo tsagwaron hasada ne galibi tsagwaron hasada shi yasa hada su imani hada su imani da mene manzan Allah Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbi wai su suke rabon rahamar ubangijinka na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'ana بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ‘yan uwa imamu malik haka yi ga tabi'ai sun yi fama da ‘yan hasada a tabba'u tabi'i na irin su imam malik sadda ya wallafa littafin waɗa a wallafa littafi a bawa bababi na'am kitabu babi a ware na hadisan tsarki kadai a'a a yi wa littafi tsari da zubar rubutu tsari daki-daki a al'ummar manzan Allah imam malik ya fara wannan rubutun ya aka yi ya ringa fama da yan hasadar malamai ya yi muwadda yana neman yardar Allah ya ce ya Allah na yi littafin nan da ya fara jin kaikayi sai ya nemo wani ruwa a kwangire ya ce ya Allah in ba dan kai na yi ba ya Allah dan jefa wannan Allah ka jika ka la ilaha illallah wallahi ba ban banza Allah ya ɗaukaka darajarsu ba ya abal jawabu fala yuraji'u haibatan wasa'iluna nawasikul azqani izul waqari wa izu sultanu tuka fa huwa al-muta'u wa laysa za sultani wallahi ya fito da ita ba abin da ya ji kamuwa da eh ga sauran malamai sun dau hasada wane ya buga wannan littafi muwaddawa ne aka kai man labari ya ce ma kana lillahi ya tasil wa ma kana gairin lahi ya kabai duk abin da aka yi shi don Allah zai dore abin da ba don Allah ba ya ce wallahi sai ya rushe haka imamul bukari imamul bukari na fakar kumanta ba fa balarabe ba ne ba ture ne Allah ya ba shi kaifin kwakwalwa ya yi fama da hasadar malamai ya inganta hadisi su za'afa wato imamul bukari cutar zafin yan hasada sai da yawa gari yana kuka yana tambaya wai in yi sallah a masallaci ba wani dai iya sallah Allah ya karbi sallah kuka yake yace rabbi zaqat alayya al-ardu bima rahubat ya Allah duniya ta yi mun kunci duk yadda take da fadi faqdini ilaika Allah ka karbi rayuwata in huta da yan hasada amma yawa Allah ya ɗaukaka littafinsa Imam Bukhari Allah yana ɗaukaka wanda ya so a lokacin da ya so ‘yan uwa tare da jin wannan takaitacciya za mu gano wasu daga cikin mene menene yake jawowa dalilan hasada kuma da illolinta akwai dalilai da yake jawowa hasada alkibir duk wanda ya zama ɗan girman kai sai ya zama da cutar hasada al'adawa gaba yau a ce kana gaba da wani ba ka shiri da wani to da ka yi mar hasada na gaba a kuci bujiji da kai wallahi wani taɗin kai ba ka iya ba sai shi yaji kuka saya to nasa ne mene ko iri ɗaya ne nasa ne original naka je binne wallahi wani ka shigo da kyakkyawan shiga iya ganin ka da kyan kama sai ji kamar kai wasu mace inda da ka tambaye shi me dalili wallahi bai san dalilin ba haka kawai ya ji haushi ya kama shi me yasa ya ganka da kyan kama Allah ya raba mu da cutar hasada na uku na hudu shine kufur riyasa tsagwarar san shugabanci duk wanda Allah ya jarabta da tsafa san shugabanci sai ka same shi da cutar hasada na'am abu na gaba da ke jawowa cutar hafsada kanku fawatil makasid tsoron ɗan abin da kake samu ya gubce shi yasa duk yaran koga ko yaran yan siyasa ya kaga wannan yana sukarwa ne je kafa da ka gani wannan dogarin sai ya soki wannan wannan wai kowa so yake samu mene na'am Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira na shida shine kubusan nafsi bakar zuciya na bakwai adamul kana'a rashin yadda da abin da Allah ya baka dole ka sani Allah yana fifita sashi akan sashi wallahi dan kana sa'ana ba lalle ka sa rigata ba dan kana sa'ana ba lalle ka tsaya a matsayina ba mm wallahi in ka kalli wani ya fi ka kai hakuri kai ma ka wani wadannan fa dutsiyar ka yadda tauraro yayi maka nisa har abada sa'an ka ne wallahi baka isa ka kamo shi ba daga duniyar Allah ya rarya ma nisa kai hakuri kai ma kayo wani nisa dutsiyar da bai sai ka muka ba ka yi haƙuri Allah yana ɗaukaka martabar sashi a kan sashi a firamare ne da a ce wanda shi yake ɗaukar na ɗaya na ɗaya sai an je sakandare sai ya yi mai sai wanda ya karba a wani a sakandare ba ne ya tashe ba sai a tashiyar institution wani a jami'a shi zai fito da first class wani kuma da gumin goshi da kyar da fas zai gama kuma sai ya fi kowa cin moriyar boko ina ruwan Allah ilimin ko turanci shine cin moriyar boko hami da gari holder ne da banza ina ruwan Allah in ƴaƴan sarauta ne sarkin ɗaya ne sarkin mene ɗaya ne a ko a yara ne baka ganin Allah yana ɗaukaka wani wasa yara da su fara ɗaya yana cewa na tashi daga wasan nan wallahi ɗaya sauran yanzu ce na tashi ruwan ce tsoro ne ya tsoron ne baka gani yadda Allah yake fifitawa cutar hasada wani bawon Allah a nan Kano Allah ya nuna wata ishara sai da manja fa manja manja yake sayarwa wani da ya tashi gumamar zancen hasadar yayi masa wani wani sihiri bawon Allah ya tafi sai ya haukace dan ana goyon wata yasa kun sai Allah ya kare sihirin wannan tona-tonan hanyar ana gyara aka zo katafila ta tono kwalbar tana fasa abin shi kuma yana kan juji sai ji kamar ya farka la ilaha illallah ga nan borno ya faru wannan ambaliyar da aka yi da ta ringa tono abubuwa daga makabartu wasu mahaukatan da sun warke bawan Allah ya farka sai aka kamar ya farka daga bacci yana juji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya samu jikina aka gano cewa fa wannan zozo zozo aka je aka bashi ruwa yayi wanka bayan yayi wanka aka bashi abinci ya ci shi bacci ya dauke shi bayan ya farka a ina kake yake bayanin a kano yake a yanki kaza kaza ko za a bu mamaki yar tasa da ya bari ana goyo ana zancen auren ta kenan sai gashi shi kuma wancan wadda ya yi masa hasadar ma ashe ya yi masa guma masa wannan sihirin ma har ya mutu ya kuma zo ya ci gaba da kasuwancin kuma allah ya sake ɗaukaka shi wallahi in da mu haɗu du da duwatsu mu yi ta kai wa rana jifa damu hana ta haskenta a gwargwade da muka zake da jifan gwargwade da yake nuna haukar mu amma sai ta yi haske ka in rana ta fito tafin hannu ba tsarewa ka yi hakuri kawai waya ce wa yaushe ya fita so kankan yaro has ta shigo na'am fifitawa ne kana gidan wallahi sai a bar dan autan gidan ku shi kuma a bashi garin kai kuma babban abarka da shekaru ina ruwan Allah kai shekara da shekaru kana neman kuɗi wani kuma nan da nan ya zo ya ɗauka ka yafi ka an yi wannan ba wani abu a'a da wani abu hasada ce take damunka shi ne abin da yake ciki daga cikin illolin hasada yanzu bari mu kule jama'a cikin illolin hasada ɗaya gamwan layan kafar bakin ciki ne da baya yankewa har abada ne hasada da shi yake mutuwa wannan bakin cikin Allah ka kiyashe mu na biyu musibatul layi ujar alaiha yana cikin musibar da ba lada na uku muzammatul la yuhmad biha yana cikin hali na zargi wanda ba cikin yabo na uku ya kaba alaihi rabb Allah yana fushi da shi domin yana fito na fito ne duk sadda Allah zai ba wani abu ka ji haushi kamar kana cewa indirectly Allah bai iya kyauta bane babu ta cewa dan adam cikin zartarwar ubangiji na hudu tugunaku alaihi babu abwabat tawfiq duk kofar dacewa dan hasada bare samu ba duk abin da ya kama sai yayi kasa wani kaga ya kama cin ya rushe ya kama cin ya rushe a'a kin din ba daga abin bane zuciya ce baka baka ji wani yana cewa kai da da arziki da wasu din ci uban su eh dan ka ci uban ka kai saboda baka zuciya ka ba da zaka wallahi tallahi abu na gaba tushbihu bil yahud kamanceceniya ne da yahudawa yahudawa su suka fara yi wa annabi muhammad saboda sun san manzan allah fiye da 'ya'yan cikinsu amma saboda bai fito ta cikinsu ba ne kasan wani in kai wa azidi ci a gaskiya ne amma kuma ya dai ba dan kungiyar mu bane ko wani ya ce ba dan ɗariƙar bane ya kagan faɗa wani ya ce ya dai maza da shi yaro ne fa to ni yaro ne a ayar yarinya ce ko hadisin yaro yaro kuma da karga ni karki ne ni karga ni zuwa duniya me laifi na me laifi na kai kokarin ka ne da ka zo girma na da kai kokarin ka ne ya saka girme ni Allah ka rabba mana asiri kabira ce cikin kaba'ir zunub kuma fito na fito ne da ubangiji kuma bakin wato wata garwa shine a cikin zuciya Allah ubangiji ka kare mu babu lokaci da mun faɗi mafita daga cutar hasada ko mun faɗi cuta saura mene magani ni ko ba ni ne limamin kuma balle in ce wani sati mai koko fatan mu ubangiji Allah ka rufa mana asiri duniya da lafiya malam sun tafi kurmi ne yasa ya gayyato ne yace yanzu in ja sallah a nan Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka tsare mu daga sharrin mahasada yayin da suka yi hasada Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka sa albarka wa rayuwar mu ka sa albarka wa ƴaƴan mu ka sa albarka wa sana'o'in mu Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairal du'a'i wa khairal najahi wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal thawabi wa khairal hayati wa khairal mamat Allahumma sabbitna wa saqqil mawazinana warfa darajatina wa haqqiq imanana wa taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa nas'aluka al-ula min al-janna Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fi dunya wal akhirah wa nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma astur awratina wa amin rawatina اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا يا رب العالمين اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا نسألك أن تقضي هوائجنا كلها وهوائج كل من طلب من الدعاء من المسلمين ومن له حق علينا أن ندعو له يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفرك ونتوب إليك الله يسعدك في الجنة